إن, الح... إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 22 ga wata na Jumadal akhirah hijira shekara uku, wanda ya dace da 25 ga watan harko 2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 83 cikin littafin bulurga maram insha Allah za mu tashi babu iya ilmawat babu na maganar raya wurare wanda suke na matattu nan karin magana ne na maganar daji wanda babu gyara sai mutum ya samu daji ya sara daji ya yi gona ko garka ko dai wani abu na rijiya ko na barwa ya gyara wurin daji ne babu wani abu da ake na rayuwa a wurin tumayen matsayin wanda ya samu daji ya gyara عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها قال عروة وقضى به عمر في خلافته راه البخاري abinda yake wannan ruwaya Aisha radiyallahu anha take bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amma aradan laysat li ahad duk wanda ya raya wata ƙasa ba ta kowa ba fa huwa haqu biha shi yayi haƙi akan wannan ƙasa a wannan guri tunan ganin cewa laysat li ahad kenan ba gadan wani bane ba na wani ba ta dinde wani abu bai alaka da wani kurin haka so daji wani ba na kowa ba sai ka gyara to wannan za mu ga maganar a yanzu wannan daji ne yanzu iya ɗaukan wannan dan daji ne ko kuwa iya da bambanci da daji irin wanda ba na kowa ba yanzu akwai daji na hukuma ne ko makiyaya ko mashaya ko na daban da hukuma za ta ba irin ana ne kudin daji ne wanda ba a ce ba na kowa ba za mu ga inda wani ne ya za a yi misali ɗan na hukuma ko wani a gaba insha Allah kenan nan dai kudin daji ne ba na kowa ba ba mallakar kowa ba ka samu ka sare ka gyara kai gona ko kai wata garka kan shi ne yake wannan magana duk wanda ya ra irin wannan wurare ba na kowa ba fa huwa ahqqu bi shi haqqi akan wanda wurin ba mai zawwa daga baya ya zo ya amshi ko ya ce nashi ne babu qala urwa urwa kana min zubair wanda ya karuwa da aisha yace wannan hukunci da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace wa qadabi umar fi khilafati umar bin khattab haka ya hukumta wannan abin a lokacin khilafar shi duk wanda ya je sare daji ya gyara ba na kowa ba ana tabbatar mai da mulkin wannan daji ko gona ko garka da yi nashi ne kuma ba mai haƙƙin tabawa wannan wurin da ya gyara wannan ruwaya ita ruwayar bukhari ma bukhari ya kawo wannan ruwaya da muke magana kanta ta raya ƙasa ba ta kowa ba ta zama mulkin wanda ya raya ƙasa سي وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أردا mai maitatan maitatan fayla nan abinda ke wannan ruwa ce annabi sallallahu alaihi duk wanda ya raya matattar kasa mana wurin da dai bayani ne kuma ko in ce malamin ta matatta nan an kaka mun mun amar aradan iya waka dauki ce a to ai ma dai gyara ta ne kai kun da kuma taka to ana ne matattawa da ba a komai cikin ta karin kamar sharin karin kalmar wani ma'ana matatan wanda ba a komai a cikin ta iya wa an yi abu an bari ko ya kun bizo ba ka zo ka gyara ta cikin gyara ka zo ka sassabe ka ce za ka yi mutum ya kwamfi bai noma ba ka zo ka sassabe ka ce za ka yi wani abu a wurin a mai tatan ana wadda ma'ana san matattak ma'ana ba komai a cikin na na rayuwa da ake wannan wanda ya raya kasa matatta na bisa fahilar wannan gona ko garka ko kasa mai kasa ta zama tashi rahu talata ba sanu turmizi wa qal ruwa mursalan an kawo ruwa mursal a wata ruwa daban hadisin da gaskiya yana da hanyoyi kyakkyawa wanda hadisin hasan kamar da yake tabbatacce ko kama qala wa qutilu fi sahabi fi sahabi faqila jabir faqila aisha faqila abdullah ibn umar warajul al-awwal wannan magana ta nan sallallahu alaihi wasallam magana cewa wanda magana cewa wanda ya raye kasa tashi ce to wani sahabi ne ya kawo ruwa ko sabanin wani sahabi ne wasu ta jabir wata ruwa ce aisha wata ruwa ce abdullahi bin umar amma shi sahabi bin hajjar ce maka amma arraju magana mahi rinjaye wannan hadisi ne na al'awwal wane ne harko jabir kina hadisin jabir ne radiyal anhu wa an ibn abbas anna sa'ab bin jassama allaythi akhbara anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la hima illa lillahi wa li rasulihi رواه البخاري باب الحما sai ga Allah ga manzon shi yan wannan iya tunatar mana da wata ruwaya da ba ana kan sau da akan karanta ta ba kowa ke gano ba da abin da yake cikin kalmar wannan hima ya ta himalla ruwa shahararra da bukhari ka muslima ka ta arba'un nawiya na na innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فاستبرأ لديني وعرضي ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام تكرى يرى حول الحمى يشك أن يقع فيه تعالى وإن كل ملك حمى وإن وإن حمى الله محارمة nan duk da cewa harkar ruwa iya magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halak a bayyane take haram a bayyane take akwai wasu al'amura masu shubha lalam huna kasirin nasu ba kowa bai san su he mai bincike ko he malamai za a gano kan abin haramu ne amma akwai abin da kowa san an ce zina shan giya ƙarya dole kowa za a ramu a yanzu magana hoto na sura wannan haram ne ko na hannun din da san ne ko kuwa har hoto na fotografiya ai wannan sada ce mai zake ba kowa ba abu ne da malamai suka suke akwai shubha kan shi wani ce haramun wani ce haramun bane ba duk da wani hata yan wa wani masala ce take da tana kai da kawo a yanzu abin da ya sa malaman zamani shi sa abin kai mai matsalar sa malaman zamani asali annabi sallallahu alaihi wasallam iya magana kan sura da shubha da hadarin suranta kaman kokoyan Allah har gobe kiyama Allah zai tsaye da wanda yake suranta wata halitta ta Allah a ce ba busa mata da kun bai busa mata da abada wannan iyaka hadarin magana kokoyan Allah abinda malamai suke magana akan yanzu akan sura a zamanin yanzu a can dama akwai sakanin masu ganin sura wadda bata inuwa da mara inuwa ko kara ko babba to abinda samun yan yanzu cewa ai wannan sura ta fotografiya ta kamzam ta kamera wata sura ce ba mai ce ma ga gwanin iya hanci ko ido ko hannu ko ko irin halitta irin ta Allah ba mai gaya ma haka wani abu ne na Allah ne wani ilimi ya zo aka kafta aka rike yi suke wani bar misalin kawo mutum tsaya bakin ruwa aka zo da shi ko kan ko shi mudubi sura kace amma ba kai bane ba haka suke kawowa masu ganin bambancin sura fotografiya da sura wannan ta wanda zaka desan amma maganar desan ka suran ta wannan shine cewa haram ne wannan babu su basu magana kan shi da ma in dai zaka yi kamata koyon Allah a ciki amma wannan ma shi yasa kamar su albani da mawallah in su bimbas suna kan cewa sura ko ci haramu amma usaimin rahimahullah na kuma su inkari ya mani na ga bidiyo ke shi iya magana ni ba na wani wace wai kuma Asturiya ya wadi Usaimin shi abin da yake cewa sura photography ba ta daukan watan sura dan wannan yace ba wani abu ba wani aiki na dan adam yace sai dai idan ka doko ta kasa wani a fare wani na kira na tar ka gyara hancin ko dai nake na abu da ake mata wannan kai wani aiki a ciki yace amma in intact ita ce ka doko ka abu ba ta dauka wata hukunci na sura na koyon Allah dan babu wani abu da ka koyon Allah na Allah ne ka riki usaimin ne rubuta kuma ba kuma sai abi hadi ba yau lai hadi dan sura da ka fi dokin sura iya magana iya iya bayani ba na wajen ya tabbas ya hadi da kuma san wata ra'ayi sai abi sai usaimin kariya ba kariya bace ba tabbas ya magana usaimin tabbas ka kenan maganar shi akan kake hatta wannan ina ga Muhammad Hassan shi ma bayanin da ya kakan wannan bayanan da yayi cewa gaskiya ba a gama sura wadda take ta wadda ta fotografiya da waccan wadda in ta da ake magana akan ta shi ma ya kai akan cewa sura fotografiya ba ta cikin wancan haka yana ga wanda kan tilta na na fiqh suna na sayyid sabiq shi ma haka ya kawo magana kuma irin ababan kenan kaga na abubuwan kaga an ba da rokon kaka shi lahiya ga wuta ba da ba mu ce ya kawo togo amma wanda ya kaka shiga ya kai fitina ka ce kurin ka tsaya kurin kan matakin kun yi aka haram kaza kaza kai mace ruwaya dan akwai mawuta akwai masu ganin ana iya yi kuna wani fahimta da malamai wani abu ne zuwa wannan zamanin wanda a can da babu shi gaskiyar magana kuma a yanzu da yawa malaman suna hori amma ba su iya kauce ma abu ba su ba malamin da ke kauce da maganar hoto ko maganar bidiyo dukkan malaman suna magana amma su magana daga albani ne kaɗai baka san bidiyo ke shi baka san bidiyo ke shi albani jami'a baka samu hoto ma yadda a ɗauko na kanta wani abu a yi amma kamar ka usaimin har ta bin baz har ko bidiyo ke shi bin baz akwai bidiyo ke shi iya darsi iya bayani ga wadiyo iya da bidiyo da komi amma baka samu albani baka samu bidiyo ke shi jami'a hotuna ma dai wannan na darura kurin to kenan wani wani abubuwan kenan ko da akwai sabanin mutum in ba ta darura ba wani mai hotuna daki a kafa ga watan gana matarka gana baban ka daga ganka duka zo ka zata daki ka don ba ta mishi wata fa'ida amma mutum yi wani abin shi na ya kawo wani aka ka ce gaskiya iya da matsala kuma an gaskiya iya da wahala ma kurin mutum ya kauce masura iya da wahala an gaskiya ko mutum ya wadi ya wadi ne amma aikace iya da wahala kurin gaskiya tunda akwai ɗan masu ganin abin kenan ka a matsa dai ka abin gaskiyar magana to ire-iren wannan kenan ka ka shufa ka abin alaƙaci da haramci eh ire-iren da wani ababe na maganar irin su maganar akwai abu da yawa da a takaice kullum shubaha to sai yake cewa kenan wanda ya kaurace ma shubaha faman taqa shubahat duk wanda ya kaurace ma shubaha faqad istabara lidini wa irdihi ya kubutar da addinin shi da mutuncin shi dan dai ba wanda zai dan kai baka ana sabani ko baka yi ba ba za ta kane ko kaga bakar addini ne baka baka baka hadarin ka aka taram haramin halaka to baka yi ba balle ce ka aka taram kenan yadda baka ba shi kenan ba kagen ka kuma da addini gummo irdi da mutuncinka saboda me ya ka mutuncinka akwai abin da za ka yi ai a misali mas'ala ta isban akwai ba ka ganin in ba dan girman kai bane ba baka shiga cikin layin wancan na na maganin Allah bai diba wanda ya tsibal zaka za to wannan magana manzo zai zaro ba ta mata wata manzo manzo zai zaro zaka zaka wannan ma sai mun ka abin fafin nar ma sai ma sai mun ka abin mun zaro fafin nar da ban kasa na izar na kasa da kab idan sauna izar a wuta ne to da wannan ruwa ko ruwa da kan magana da yawa akwai masu ganin cewa inda ake kawo ma'ana akan dalilin girman kai ne manzo zai zaro bataran wata ruwa ka dan girman kai to wasu sun tsaya kan an ba girman kai kamar suna karuwa ta abubakar siddiq ya rasulullahi ina zariya sarki illa an atahada ya rasulullahi ni na sabka yake eh da rike shi yace kai baka ci masu da girman kai baka yi cikin masu da girman kai ka da annabi ya dauke mu abubakar lahi dan bai dan girman kai to amma dole man ganin akwai masu ganin cewa a'a wannan inda girman kai ukubar daban ko ba girman kai a ko ba haka suka tsaya to akwai wasu ƙarfa suka masu imamun nawoyi irin su wannan na ga wannan cikin littafi na wannan ustadani na shahi musayi bukari akwai ba na mai dama masu ganin cewa a in ba girman kai ba lahi ba ne to amma magana ce gaskiya abin da yi lahiya ka ƙaurace mishi ce lahiya ka ƙaurace don ganin masu haramcin suna da yawa su ganin haramcin ko ne ne haramci ne ka yi wani abubuwan to kaga in ba kai ba yanzu ya wani ya kalle ka da isbal kuma ba kallon wani kawar kawuri bala su wurare to kuma sauka abin da zai kwarai har ma akwai ruwaya cewa annabi sallallahu ya ga wani isbal yace ka saki arwalla ka saki saki saki izaki kuma ka saki arwalla to me ganin izara da arwalla idan akwai ruwaya cika ta cikin wannan littafin na radda sadaqata ma ruwa bata inganta ba hadisi mai inganci wanda ka ji saki arwalla me ka saki arwalla ka isbal to idan wannan ruwaya sun shahara kuma a zaka mutane zama kamar zama aqida jama'a ta ahlus sunna gaba daya an ka saki sai zama kallon an gargajiya ko mara aqida to kai wannan kaga idan baka idan ka daga fa me matsalar idan bai kai ba idan san me matsalar ka ka kubuta bangaren addinin ka ba mai cewa mai sukan ka haka bangaren mutuncin ka ba mai cewa bangaren addini ma ta kalahi ba ce da ka shiga cikin lahin tunda baka bai kai ba dan mallahin ana magana wanda ya wuce da sau ga zaka bai kai ba kaga baka cikin matsalar shiga lahi kun bangaren wanda kalle kai ma kullun kallo daban kaga ka kare mutuncin ka ba ma kallon wani gagagar gagarar da ko shi da kallon ka kubatar da addinin ka ka kubatar da mutuncin ka tuna shi ilahiya da ka sakin ba ka daga shi dan wa me zai same ka me zai cutar da kai daga shi me zai cutar da daga shi kada kuma cewa kai abin da kai talahin kai huce idan sau baki idan sau iyaka abin da ya rabin rabin kwauri ko to kenan lahin huce idan sau lahin to misa zai kai shi na kuma cewa ta kawo kowa komi da akwai kazamta da tayya da kazamta kuma da abu da yawa dai da ya shayi gaske magana da su ka irin ababan kenan ka kaurace musu ya lahiya kar kai ka kubatar da addinin ka baka shiga cikin lahi ba kuma mutuncin ka ba mai sukan ka shi ma'ana barin shi ba ka kubatar da addinin ka da mutuncin ka yace amma to ma ka fi shubha wanda ya hada cikin shubha abu mai shubha halaka ne haram ne ce wa kafil haram zai hada kamar hada ma har muke ma hada zai dan inda ka hada shi ba to tana sai ka shiga abin da ke haram kine magan gariya yace kan ra'iyar ahul hima yace kaman me makiyayi ne da yake a ce yake kewo baki iyaka yushe ku ana kafi ya kusa ya hada wannan iyaka ta'ala wannan da kullu malakin hima kowanne sarki iya da hima iya da iyaka wa an himalla maharimahu iyaka ta Allah maharimahu abinda Allah haramta mutane musu ga me ma'anar iyaka ba na iyaka ba iyaka ake ne ba haka ake ya ce iyaka ba iyaka ake ne alhima shi zama ka anan annan da ke cewa la hima illa lillahi wa rasuli ba me an ce ba mu iyaka Allah ba zan ce ba mu iyaka iyaka ake ne ba iyaka ake ne ba asali sarakuna kai musulunci ma za a zo misali a gari ko a ƙasa a wani wuri kurin sai hukuma ta ce wannan wurin daga wuri ga wani wuri mai misali wajen kiwo iya da ciyawa ko ciyawa mai kalite mai kyau ko wani abu daban sai sake ce daga kilo zuwa kaza wuri kaza kan wurin da ya shiga sai dabba hukuma sai dabba hukuma ba mu shiga wannan wurin an tsare shi kenan ba mu shiga wannan wurin ba mu shiga cikin shi kunna hukuma ne kada ka shiga za mu kai bayan gama ka bukuruwan ka kashe kashi wannan abu ne sananne dole wanda cikin ya kaka cikin cikin bala cikin azaba za mu yi hukuma za a san ko a da guri kaza wannan iyaka ce ba ta gandu a wasa a ce gandun sarki ko gandun sarki to to su a ta ana wani abu hata kuma wannan kurin na hukuma ne to wannan shine a can da suna yi to a musulunci akwai shi amma aka ce ba me yi sai Allah da manzon shi na menene duk da cewa a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban al'umma kenan zai iya yankewa annabi yayi kuma annabi ya yanke ya kima a madina kilo 70 abin an ce wannan sunan wurin ana mance na kekon sunan ya wani suru ne sannan a saudiya a madina kilo 70 da madina annabi wannan daji gaba daya sai dabbobin zakka ko na baitul mal suke kiwo a ciki ba mai shiga ciki ba mai ba mai da halitta shiga ciki kiwo sai dabbobin zakka ko na da shi baitul mal da kurum na hukuma na daula su ki ba mai shiga cike kiwo kenan wannan shine da aka cewa wanda ya hada kaman mai kiwo bakin alhima an san kowa da mai magana sai mai alhima wuri da shaka shi wurin uba ne kenan ko shiga cikin shuba kaman ka je ka kanka ne ka ka kanka kusan zaka saka cikin azaba magana kenan magana ne iyaka ba iyaka ba wannan shine ake alhima wannan irin wuraren da aka keɓance to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan an ce hatta halibobi daga baya haka ya tabbata an yi an ci gaba da su ko a yanzu a daular islamiyya hukuma za ta riba ta ce wannan wurin kaza saboda fa'ida ko amfanin al'umma ya keɓance wani wuri in ma don kiwo dole abu da za a yi na al'umma ana keɓance wannan wurin kawon da ya shiga wannan iyaka shi ne alhima to na ba za a yi kawo nan kenan talaka baka damar haka kai hukuma take haka wani bi magana kenan ko almu na aka magana ina cikin na magana almawat ko wuri wanda aka raya ko to kenan baka zowa kenan ko an baka da baka raya al alhima wuri ba raya shi ba ba raya shi ba amma kuma ce ban mai shiga ciki kenan ba kai je ba cikin hima cikin irin wannan wuraren kai kana ya wuri kace kara shi aure matacce ne ko da man baka bai halitta ka shiga kun ba mu iya tsare wuri kun hankuri ce wannan wurin ba mu aiki da shi eh shi ba ba naka bane ba no kuma to shi magana magana kenan la hima illa lillahi wa rasuli babu maganar hima zamu ce mu keta a iyakar maka gane iyakar da haka mu sabo da Hausa amma ba ba da ni iyaka bane ba iyaka bace ba alhima wuri da aka kebance kurin sai amanin shugaba shi suke yawan sunan alhima kin Allah ba suka kebance wurin wuri ina kuma a ta kana sai yace wannan dai ruwa lahima illa lillahi wa rasuli babu kenan alhima wannan iyaka za a wannan gandun za a ce na wani a kebance sai wani Allah da manzon suka iska kana to manzon an ce bayan manzon Allah shugaba na al'umma yana iya yi kebance wani wuri dan amfanin al'umma ita rawal bukhari wa anhu wata ruwaya daga shi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la darar wa la dirar ba cuta ba cutarwa kai an kare ka ka a cutar da kai kuma kai ma kakka cutar da wani tun hadisi na asali duk wani abu zai kawo cutar da wani bai halitta kai bai halitta da abin zai kwanan wanda abu ne a tattar tarihi mai faɗi ya ɗauka abin addini duk inda za ka cutar da kanka kuma mai ba gaya maka ba musulunci haƙiya ba ya kama hadisi ba inda akwai cutar al'umma wata na kama hadisi magana inda akwai cutar ga al'umma kuma kai ba da abin za ka misali a ƙogi gidanka wani abu za ka yi za ka cutar da al'umma to haramun ne kai a musulunci da abin zai kai ka cutar da wani kuma me za ka yi iya wani gini za ka yi wani abu za ka yi zai cutar da al'umma wani abu za ka ajiye kurin babu shi a musulunci ba da shi ba سي ناني وله من حديث أبي سعيد مثله وأن رواية شوى كنان أحمد يكاو ابن ماجه يكاو شي ابن ماجه يكاو أن رواية لك أبو سعيد إن وأن رواية كما ميك شوى irin mai magana ce ladar wala dirara haka cikin mawata ko hadisi mursal ma hadisi na bayyana da hanyar albani ka hanyoyi da dama na shi na tabbatar da hadisi ne tabbatacce gurin sai وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له سمرة بن جندب كيتشيوا manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kewaye wani wuri mana ya garka babu komai a wurin fahila wannan garka ta zama tashi kenan ba mai ake cewa ba wani zai zo ya amshe maka wannan garka tunda wadda nan duk da akwai maganin kan ruwayar kancin ruwayar amma da hadisin gaba wancan da hudu na magana mana ya ara da maitan duk ɗaya ne inda wurin kenan ba na kowa bane ba ko ba kaka kai ba da abin da kai ne kara wurin wannan naka ne can baya mun kai wani magana ko da nan akwai magana wajen inganta ruwayar سي وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف شما دي أخلي تو آه نعم abin da shi ke wannan ruwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na da gafal duk wanda ya gina rijiya yana da zira'i arba'in a tsanan limashiyati wurin durkusa ko turke raƙon dabbobin shi wurin shan ruwan dabbobin za su ɗar sha ruwa kenan nan na rijiya yana da har zira'i arba'in kewayen wannan wurin dukkanan saboda dabbobi na to ruwaye tana da rauni bata inganta ba kwata-kwata balle akan hujja nan duk da shi a ba ruwaya wadda ta kawo ta ƙayyade da wannan maganar zira'i kaza kayyade mishi misali kaza gare shi gaskiyar magana amma wannan ya dace ga hukuma ga shugaba zai diba buƙatar wannan mai rijiyar daidai buƙatar tun da rijiya ce sai ruwa za a zo kenan mai rijiya iya da haƙƙi akan rijiya ba mai mace dabbobin ya race ba kwami goma kwami ɗari an ce ɗari ka hamsin ko ishirin ko tamanin kenan ruwan ka rijiyar ka ce tun za ka ce kenan ba magana sai ma an tunda kai kake da haƙƙi akan rijiyar kace wata magana rijiya ta kace kenan sai bakin bukatar kace kullun zaka za a za a za a maka za a za ka yi bukata aiki dai da bukata ka kawar ta kai ce an ce illa kamar suna cewa kamar na ga wani abu da aka yi Saudiya su suna kana abun yakan yi irin wani wuraren a gona ce ko a gona a misali a daji ne akwai mutu al'umma a wurin rijiyu a wurin kina irin wannan wuraren kin dole a kayyade ma kowa ba haka ce kowa zai yi bakin da yake so haka wani ba samu ba iya rijiya ka taka ga ta nan iya ba wuce mata 50 kuma 30 ba haka ce kenan kowa abin da abin da ka zai kawo ka kina a ran matsala kamar idan kina irin wannan ran wanda hukuma take za ta riba ta me ya dace a ba wani bakin kaza wani bakin kaza sai dai zai bukatar su dan dai ba ruwa ta inganta rasa ba kaidi haka zani sun ba ruwa ta inganta kenan ya dace da shugaban wurin zai diba ga abin da ya dace ya ba wannan ko ba wannan gurgurdan bukatar kowa bin da ke da rijiyar Allah wa'ala sai wa na alqamata bin wa'il an abi anna annabi sallallahu alaihi wasallam aqatahu aradan bi hadramaut eh nan abin da yake so ya kawo maganar alƙama ke ba labarin annan salasalama ya yanka baban shi kenan wa'il bin hujjar ya yanka mishi wata ƙasa ko gona a hadarmaut ana zama ganin ƙasa yamanci ya yanka wannan kurin naka ne kai aka yanka mashi wannan kurin to wannan an ce alƙita akwai littamlik akwai liraya wasu kaza misali alƙita hukuma ta yanka ma misali wani mutum da aka ga buƙatar shi ta wannan abin ko dalilin wani mai dabbobi ne da yawa dole ya mai nashi daban wani abu daban dai iya wani taimako al'umma wani abu da aka dai ya cancanta sai shugaba ya ce to wuri ga zuwa kaza an yanka maka kai abin da kake so a ciki an ce ta mulki na mallaka kenan idan wannan misali kiwo ne yake yi kuma ta mallaka mishi ya mallaka ba mai zawa kiwo ciki hukuma ta yanka mai wannan kurin naka ne ko da biyo na ba ciki ba tunda sai da kun dan muke yayi shi sai da muke kuma sai an zu ana ilibaje na waye yanzu ana ya yanka mana kurin a ce an baka ruwa kaza ruwa kaza an baka dashi ne na kowa da kowa tana da kuma kenan idan aka mallaka wannan ko da bai raya ba ka ce ya zo raya ya gini ya wane ne a'a an riga an bar shi bai shiga wancan da ma cikin babin alamawat bai shiga wancan magana a ce sai in ya raya shi ko bai raya ba an yanka mishi wannan kurin wurin ko bai wani aiki ba in dai wata bukatar shi a cikin zai iya yi an ce wani ya daga hukumai bukata ce ta lokaci akwai ta wani abu ne ya kare ta shi shi ne ya dace ga shugaban da ya bashi wannan wurin don wannan aikin wata gaya kenan hukuma shugaba na damar ya yanka ma wani wani wuri don wata bukata a takaice shi ne magana kurin kuma ya tabbata ruwa ta tabbata hadisin hasan annabi sallallahu ya yanka ma kenan shi wa al-bashmujir wani ƙasa a Yaman ya ce wannan kenan shi aka keɓe cewa yayi bukata da shi sai hadisi na gaba na wani bin Umar radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam aqta az-zubair hudara farsihi fa ajra fa ajra al-farsa hatta qama thumma rama bi sawtihi fa qala أوطوه حيث بلغ الصوت حيث حيث بلغ الصوت رواه أبو داود وفيه ضعف abin da yake ruwayar abdullahi bin umar ke ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma zubair kudura farsi iyakan inda dokin shi ya kore gudun shi me ma'ana magana kenan doki zai gudu ya gudu ya gudu har inda tirji inda ya tsaya bakin nan naka ne doki fa ajira la farsa ya sa doki ya gudu ya zame ya gudu gudu inda ya zame da ya tsaya kuma ya ji hubula da shi ƙari faƙal sai ce otu haisu balaga sako ba shi inda bular shi ta tsaya kamar ruwa ba ta inganta ba hadisin bai inganta ba gaskiya wani da ya ce da yawa gaskiya doki ya gudu ya gudu yadda za ce yadda za mi aika samun da yawa gaskiya gaskiya ba karamin abu ne ba to dai ruwa ya ba ta inganci gaskiyar magana kurin dai almuhim magana kun tabbatata kurin shugaba yana iya yanke wani wuri ya ce wane na wane ne yan wa ƙarƙashin wannan malamai na wannan zamanin suke hukumce hukumce da dama na kan misali kurin a gari hukuma tana yanke wani wuri kaza ba mai taɓa shi ko a yanzu in har ana wannan gonakai ba ce nan bakin gari kaza bakin wuri kaza a gari kawai ta ba da abin shi masala ta ama ta al'umma ana iya shugaban na iya yankewa za a yi wani abu na al'umma a wurin misali ne baitul malikin ce zai ko za a fita likita misali ko a can da ko a musulunci ba lai bane ba likita zai ba ta bace ba ta wannan bace ba ta masala al'umma ce ana da dama shugaba iya da dama ko da gudun wata wado wannan magana kura ce wannan kurin za a yi kaza na masala ta ama ta al'umma sai ka ce da wannan shugaba abin da ce duk abin da ke al'umma ta shiga da shi shugaba iya da dama masalaha al'umma yayi a wannan wurin kuma ko a hana wani yayi wani abu a wurin dalilin masalaha ta al'umma ta kowa da kowa da ta kai daya sai wannan dai ruwa ta ta zubai ta yanka ma zubair inda gudun shi dokin shi ya zame kuma shi bulala aka bashi bai inganta ba hadisi da ifi ne kwata kwata bashi da wannan hanya wanda za ta zama tabbatar da shi sai wa ar-rajul min as-sahaba radiyallahu anhu qala غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثه في الكلى والماء والنار شينا أنت رجل بأكابا وانيني تونش أنت تكين أبن أبن أبن صحابي أنت جهلت صحابة لا تضر sanin rashin sanin wani sabi ne ba matsala sun sabi duka udulu ne man matsala ba san dan ba a kasuwancin shi ba kama kan ba kan halin mawali ne kullun da cikin sahabbai abinda yake ruwa da yana cewa na yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kina shi aka ji amma a wannan yaƙin naji manzo Allah yana cewa annasu shuraka fi salasa mutane suna tarayya cikin abu uku kowa iya da muna tarayya fil kala wal ma wan nar alkala ciyawa ta dabbobi ta kiwo na an gaga misali za a zo a gona ta akwai shibka ta wani shibka hatsi ko dawa akwai wata tafasa ko jiga ko kyankyalaba wani abu da ke hutawa shibka allah kurin ba wanda shibka shi ko gadagi ta abu dai na kiwo a shar'ance baka ce haikai za ba mu shiga wani gona cin ba naka bane wani masu gona sun daga nan in wannan dabba za ta ta wani ko ya zo ya cira ba baka ce a gona ka ce kama shi ya masa ta ba taka bace naka daban ga wani shuka shi naka hatsi ne naka dawa ce taka da washen abinka amma wannan alkala ba naka bane nan ba ka tashi buka ba ko ruwan ba naka bane ko dukkan Allah ne Allah ya ruwan shi kuma hulu kanshi kai naka so kowa ci nashi kowa ya ake nashi kenan baka da wannan wani abu muna tarayya a ce baka da haƙƙi ka hana mutum ya ciyawa ta dabbobi a gonarka musamman wannan magana masu gona masu gona kana shigo ciyawa mutum ka so iya ciyawa a gonar ka kama shi iya da haƙƙi kuna tarayya a cikin ciyawa ciyawa zama na magana kaka mace ma magana ciyawa duk ciyawa ne bai ce kurin ciyawa aka ce duk ciyawa kurin gaba gama ka shuka ta ba ku shuka wani kuma ba yace bace bata an ciyawa ce ana kiran ana kiran gamba ciyawa dabbobi ce shi da nauce alkala kenan kayan kiwo da dabbobi ha to inda ciyawa ce tana ci gurin kan ba kan malam kuma ciyawa bace ba wannan abu daban eh shi dai ciyawa annabi ce ciyawa wannan kuma wai ku za ku ku hadda je gamba da waye ba da gamba gamba ba shi da annabi ta ciyawa ta dabbobi kan kiwon dabbobi shi ake magana walma kuma haka ruwa shi ma ana tarayya akan shi ne ne ce ma'anar ruwa misali ba kamar suka misali ruwa don iya don misali ƙorama ta bata gidana ko wannan tafki a cikin gona ta yake ba ni ba na ke tare da abin shi ba baka ta hana wani zo sha tun ba naka ba kai ba kai tafkin zai ruwa Allah ya ruwan shi tafki dan gashi nan baka hana wani yaki da shi amma sabanin wanda shi misali yayi hanyar ruwan yazo gonar shi yaki da shi wannan shi mai mai haƙi akan shi sai dai a ce misali shi ma in shi ya kare kai hana wani in kare bukatar shi in kare bukatar shi amma shine aula biyu duk ruwan da ka zuba cikin daranka ko cikin gonar ka janyo shi ka kage shi wannan ruwan kai kai haƙi akan shi to amma da shi kanshi in kare bukatar ka kana wani eh ka sha ka koshi rubun ka suka sha ruwa suka saura suka ce kai baka wannan kirki haƙi don kai ka hudu a haka bai wani sha na ka bane ba amma asalin wanda ya aiki zuka wasu famfo ka kawo zuma sai famfo muna da haƙi a cikin ruwa ita abu da ba ta yanzu yi ba da bane ba ruwan famfo ko ka mutum shi ya rufe sali forar ya janyo ruwan ya kawo shi ka ce dole ka sha kai ma tunda kuna tarayya ka akwai bambancin magana nan ruwa wanda yake hili na Allah wanda kodin Allah tara kayan shi da ka kayan shi tara aka yi ruwan sakon abubuwa ko ƙwarama ta kawo ya fita gonarka ko a gonarka tarki yake an samun da ya wurare da yawa tarki ne amma a gonar wani yake to kenan baka hana wani bai zo sha wannan ruwa duk da a gonarka yake magana kenan wannan an ce hata wuta bai halitta dan na hura wuta wani zai zai makaman shi zai dake wuta ka ce a bai doka kun nake da dan bala'in ruwa to ita ta maka makamashi zan yi na zan zan makamashi Allah ka wuruta da ce a ka ce a ta wuce ina bi dace wadda ka gaba ka kiwata wannan muna tarayya in kai bukata ka je maka bani ne ka kana ni shi magana ke nan ke mutane suna da haƙƙi cikin wani abun abin dabbobi da magana ruwa da magana wuta kenan makamashi ka hana wani in ya bukata ka bashi da makamashi shi ma ya ji ya wani shi ha kamar kuma mutane mutane to ta ba ba haka ba ko haka ka iya ka bar shi ta ba magana gonarka ba ko ko haka zaka ta ba na iya haka na barka na iya haka na barka shi ta ba bayana ka ba ba mun karba ne ba ko mun karba ne ta ba mun karce mu wajen mu mun karmu wajen shan an ce mun karce saboda yin munkar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam me yake ce ya ce mana munkar fulgar biyadi dole ga mun karce na hannun shi iya iya ko ba iya bilisani har kai ba kalbi ko to ko mun kuma imani ta ba a shar'ancin mu a fahimtar mu ta haramu ce Allah subhanahu wataala ya faɗi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kau kashi kanku Allah bai shi kanka gare ku laula la tukabi alukum la tahluka to da Allah Allah hana maka mun ka kai mun cikin halaka ta wannan ita kuma ta ba kowa ba sa a duniya babu sa a duniya har ma dan adam zaka kun taurin kan adam duk ya zama doka ce a kamarin ta ba a rubuce dole ka rubuta cewa saci grava a wata sante da rubuta tana kisa tana haɗe a lahiyarka da rubuce kuma a motar ta kan adam da jaraba a motar ya rubuta a motar tallata ba ake rubutawa saci karama wata tai hadir sa ta ka asa a rubuta a ta a motar tallawa wanda za a sai da maka wanda ka gabusa a gidan a faken ma ya rubuta ya rubuta a rubuce tana kisa tana haɗe alayyaka amma haka da kusa ya sha bakowa don ga da kusa ya sha dafa ya ga da kusa ya sha dafa shi bayan kuka abin da abin da abin da ke rubuce adam kenan daga duka halaka da kanshi kuma an yarda duniya da duniya da ba wani malaki ko sida ko wata da aka ce wannan ta yanzu corona ba ba malaki da kashe mutum a duniya kamar ta ba duk duniya har yau a shekara ta abin da kashe a duniya dalilin ta ba malakin ta ba ya yi magana corona ko magana sida duk duniya ba malaki da kashe mutum irin ta irin dalilin da kuma ce dalilin ta ba ne ba bane shi zama ake zama guda ba abin da yake a hankali zaka yi cinka amma ƙarshe an ce wata ke kisa ta yi wani malati a duniya kisa mutane ta ba to mun zai wace halaka ce kina haka yana haramu ne haramu ne tana kisa tana illa to ka kenan to idan shi iya maganar wai wuta da aka ce hakikanta mutum zai kunna taba to kuma ta kawace wuta ya kana shi ko bai cikin magana wannan wannan munkar ne munkar ne baka gashi magana ba ba wurin bane ba sai za mu tashi babu sabo babu alwakaf wakafi kusa ce mai alhubusi wani abu za ka keɓance a rayuwarka tun kana dare wannan abun a ce kurin ka bar shi kurin don misali makaranta ko don misali ilimin kaza ko don baki ko da masabaka abu da duka ne shahi kai wani abu kace kurin ka bashi dan Allah kurin duke kace zaka ware gida ko wani abu daban da ranka kace kurin ka to wannan wurin shi ake wakafi abinda kai kake bance a dukiyarka wanda kuma ko ka mutu wani bai da mana ya zo ya mallake shi kar ka bar shi amma akwai mun ga maganar bambancin wakafi da wasiya wasiya ita ce ba a yarda da ka yi wasiya sama da sulusun dukiyarka ina wasiya ta abin da malaka amma in na wuce ɗaya cikin uku magada san da masu sai basu yarda ba iya ƙarƙashin yardan magada he in sun amince idan musu amince ba ana iya tadawa a ce baka haƙƙinka ba da sama da kenan sulusun dukiyarka amma shi wakafi a tun da raina kan ce na ware wannan gida ko gidan gaba na malaka ce wannan gidan na hotar cikin kuna ba ko gidan baki ne ko a yi makaranta ba mai ce a gidan shi kadai gare shi ba ba naka bane na wani ko naka na bada in ce bada ai magana ko masallaci ba mai ce bai da ba ai wani duk gidan gaba da wannan nashi ne ya bada tun da rai in wasiya ce in na mutu wannan gidan ai masallaci ko makaranta wasu na musu ce a gidan shi kadai gare shi ba mai da ba kuma sai lahi ba shi ne lahi ba kamata bai haka nan amma na shi wakafi ka riga ka bada shi da ranka kuma ya wutar ga hannunka ka saje wani abin kuran shi ne wakafi abin da kenan ka aji shi kun dan Allah kuran shi ne ke zai magana wakafi kenan na keɓance wani abu a dukiyarka ka yi dan Allah ka to amma kana aji a ce mutum yake hadadiya in ka ce misali dan almajirai ne sai su kuran suke da haƙi in ka ce dan baƙi ne kuran su ba mai zawa ce in ba su ba wanda su suke da haƙi na keɓance wanda kai dai shi da abin da ka wakafa dan shi a kashi da wani wannan makaranta ce wannan musa da abin da kai da kace gurin na kaza ne kin dole a yaki da wannan abin da ka wakafa ka tsaye da abin wannan akan shi shine zamu ji magana kan insha Allah عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم من ذا صلى الله عليه وسلم يتي إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إن كان آدم يموت aikin shi duka ya yanke bai da alaka da wani aikin shi ya kare sai aiki uku abu uku ne ke samu bayan mutuwa ita sadakatin jariya sadaka mai gudana ba take ci gaba da aiki bayan mutuwarka wannan ya kawo rashin sanin fahimta wani abin malamai magabata ala gaharta musu suka fahimci sadakatu jariyati sadakatu jariyati sadaka budurwa shi kuma nan jariyati siffa ce ta sadakatun jariyati sadakatun jariyati kenan siffa ta jariyakin siffa ce ta sadaka kin kenan sadaka take gudana ba mutuwa so suka ki jariya kun na budurwa ne suka fasarawa kakannin mu da ba da sadaka budurwa mutum ya shi ta girma ce ba mu Allah rahma su ma sadaka furin ga hadisi eh bayan ka zaka saba da ka wai ka sadaka aka taba alarmomi sadaka iya gaskiya kuskure ba karimi wallahi ba ba sadaka mutum ba gora bane ba to ka ta wai ka sadaka da ba a arme Allah ce annabi kadai yake da haƙƙin ba shi ba ta kyauta annabi kadai yake da hasala kamtul mu'minin kadai annabi kadai yake da haƙƙin ba shi ya ba ba ba kyauta na ga wannan kurin kuskure Allah gafarta musu kurin jahilci ga kana jahilci ne rashin sani ne ba cewa abin da aka yi wani yaro ya huce kurin sai dai a gyara gaba wanda ya ji kurin ya gyara haka ba ya ka sadaka kurin ba ba ya sadaka sadaki ko da kaɗan ne ya bada inda annabi ya ba saka da ya ba wannan bawan Allah wani alaramma wanda an buga an buga ko zobe na bakin kari ya kasa kawwa kuma iya so ya buga a nan kaje gida ka ji mutu kare ya ji ya buga ya buga ciyar da babu kurin ya dangana zai koma annabi ta kira shi a ya dangana mun ya so kuma mace ta cika akwai wata sai musulun tsan wurare ta rasulullahi ta ce na ba da kai na gare ka zan la kalle ta sama da ƙasa sai shuru ya sadda kanshi bai magana ba ita kuma ta zamna sai suka sabu wani tashi ya rasu layi in kai baka bata nina bukata a bani ni ina so ya ce to mai gare ka na sadaki ita dai wani zarkin nashi sai mai yahin shi zarkin shi guda ita rabi shi rabi namiji da namiji da to ita namiji da namiji ce to in za guda ne in ka sa guda rabi ne ta sa rabi kai in ka sa kenan ta bata sa ba kenan ba magana bukatar ta mallake shi in ka kai baka sa ba kenan bai ba izarikin kadai gare shi garda amma ku diba sahabbai a wannan halin ku diba wannan a wannan halin suka suka shahada fi sabilillah a wannan halin suka suka ba ta addini duniya kuma ka ga suka suka rayu tana hello taranki ba su da problem kai ga gida ga complain kai shirin amma problem Allah ba ta nan ka ga mutum da gidan shi da kai shi ne complain shi hai shirin a gida da mota ta hawar waye amma ya magana problem duniya problem ji hada da hankalin shi kuma problem muna abu da mun zo ya ko na ba za ka dan jinkiri na bai samu ba kaza kai ga ita ba a ba duniya problem duniya wallahi problem eh kai kai matsala to kaga wannan su dibayewa ba zane ɗaya ne a gida babu wani a gida babu wani a gida kuma kowa ka musu ka ba wata jihadi a wata jihadin a jifi sabi na ji a yi har ma wani lokaci ba a wata jihadin ma abincin ma da za a bada bai saba na taruwa bukari kuma su da nake ba da an yi wasu habbai jihadi fi sabi la wani wuri abinci dabino a wuni ake ba mutum guda dabino guda ɗan murza-murza ya sha ruwa dabino a wuni dabino ɗaya dabino ɗaya zai sha ci a wuni kuma aiki ta na Allah kan daga aka yi ba salar ya kai letarasan karan ya matsa ya furfulam ka ce masu yamma ba kaka biya soji daga yakin yayi ɗan kare kaka biya sama ka yi da tarma gani ka ce ba biya ba ha shi ne su musamman ba maka sadaka wancan zamanu ba ma sadaka wancan zamanu da ka samu dole yake bai ba ma sadaki amma kuma ga yunwa amma haka za a je kuma awa aiki Allah aiki haka suka da dinin duniya haka suka wata wata ruwa ta wannan sabon da kace sharan hadisi wannan daga kace sun wuta suna cikin tahiyar suna cin dabino daya wuni sun je bakin teku wajen sai suka wata dabba katuwa katuwa dabba a bakin ruwa to kada ba magana haka sabka anan yace naga akwai wani hadisi naga wani abu ka tada min shike na shine komanda ke ta sauka haka sauka ta a wuni da bino da suke suke suke murza ka sha ruwa kun ga alkan abinci kurin za ka shiga wata ba wani abincin wai mun ci suka sha ba zuba magana tabbaya ya fice gida ba tabbaya ko ci zai ai ba magana yanzu muna cikin bukata zuba magana kace mahalan kowa ko haram ne ana cikin bukata yunwa ta yunwa ba magana ba har in ba haram ne daga baya inda da ruwa ce da ruwa ce yace muka sabka muka ci sai muka yi wata guda nan suka ce wata kudan suka sai sasha ga uwa ga dama yace muka kare muka yi guziri an ci an shata muka kiba kace sai muka kiba ce tabban ka kiba ko shi kowa mai ya kiba yace da muka tashi sai ya dauko idan idan kihin idan dabba ta mu goma muka sabka muka zama a cikin idan idan idan abin ido musu goma subhanallah dabbai mutum goma cikin kwaye ido abin ido kogon ido ya ce ya ɗauko ƙashin haƙarƙari guda ya ajiye raƙumi da ɗan sama ya suka huce ta ƙasa subhanallah haƙarƙari ƙashin haƙarƙari da kuma ƙashi da yana haƙarƙari da kuma wuce ɗani biyu aka ajiye guda haka aka ajiye haƙarƙari guda raƙumi da mutum a sama suka bata ƙasa suka wuce iko da Allah kuran masa dabba suka ci muna magana kana alamuhim kenan haka wannan halin suka tayi suka ma addinin Allah aiki na hidima ga addinin Allah cikin wannan matsala dan wani gaba Allah ka budi kuma Allah addini ko baka inda Allah ka so kuma haye a tashin kiyama suna kamar su a cikin duk abin da aka yi na addinin Allah muna maganar kenan inda kaga wannan bawan Allah muna maganar mai sadaki ya buga ya buga bai samu ba annabi ya ce me ka kiyaye na alqur'ani ya kiyaye sura kaza da wata anta bakara da wani surun shi da hudu da kiyaye annabi ce na mallaka ma ita da abin da ka kiyaye na alqur'ani amma nan ba kullum da a ta kai koya mata ta wata fa'alimha ka karanta ka koya mata abin da ka sani ka nan koyawa ce kan mutum sadakin shi haka kenan kaga anan sadaki dole an bada ko da ka an bada ko da hidima ce kai ma ba a ba ya kyauta da wannan kuma magana wannan kuskuren na sadaqatul jariya akai kuskure akai fasara sadaka budurwa kuskure ne ana nihin kunin sadaka mai gudana kai wani abu na sadaka bayan ka ana ake da shi sadaka gina rijiya ka gina makaranta ka yi masallaci duk abin ake da zaka bayan ka ana rubuta ma wannan ladan ya Allah ka ce rakatul maqaddamu asarahu Allah ya ce muna rubuta maqaddamu asarahu duk abin da suka yi a rayuwarsu da abin suka bari a baya to shi kenan ma abin da ka bari ake aiki da shi shi da asarahu kenan Allah ya rubuta ma ladan abin da kenan alkhairi ko ka huce kenan kenan sadaka ce mai gudana kenan ka mutu amma tana binka tana tana aiki tana aiki wurin sadaka wurin iya nan iya aiki ladan iya kai ma kenan mizanin ka ba a yi maka ba a yi maka mizanin ka ba a yi maka takardun dosan ka na lada ba a yi ma shi ba ta ka ka mutu ka bar har ma lazini in kai maka bar barna ana yi bayan ka shi ma yana buɗe ana ana zuba maka eh kada sai baka da mu asarar da abin da kai na kirki ne ana rubutawa ina alheri ne dosan ka iyana ba a shi ina sharri ne ba a riya ka bar gidan giya ana aiki da shi eh ka bar gidan karuwai ana ana gaggasa su ana aiki da shi da abin da ka bari na banna ana aiki da shi to wannan kullum ana sa ana ƙara maka cikin takardunka ya mutum san kenan mutum san kenan abin da ya bari yanzu ni haka lada ko ne don kai ka shirya abin kenan wannan shi ne maganar abu uku da ake rubuta ma ɗan adam saktin jariya yace aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da ka karanta kuma ake amfani da ilimin da ka karanta ka sai yanzu ka san ake da tafan sunan malaman magabata ga masu ruwata ga masu ruwaya hadisin ga masu rubuta duka sun daga suna su Abu Hurairah sauran gashi nan ya shekara dubu da kullun ya samun kamasho dan shi ya isar da abu eh dan zan yake cewa duk wanda ya jona bai kiyaye da kiyaye nan ya isar da shi ga wani gumdun da ka kiyaye kai kai ne maka mutu har tashin kiyama duk abin da aka zama kai da kan wasu in waje in kuka tarihi magabata da yawa suka ce malam wani cikin sabanin hadisi shahararre wanda yake sika ne cikin abu da abin da ke magana wallahi bashi da wani ilimi na nuna hawa ko balaga ko me bashi kurin kiyayewa ce ki kurin wannan a ciki akwai wanda kurin haddace ma kurin ba ma maganin iya rubutu mara waye haddace kurin wani kurin shi kurin a hudi ya rubuta ya aji kurin rubuta ce zai Allah ba sai wani wata dinna magana ka ilimin hawa ba sai ilimin ya wata wata wata fa'ilin mun fa'ulun bai san ta ba Allah ba ni fa'ilin bai san ta wallahi ba ni fa'ilin mafa'ulun bai san ta ba kai ka san fa'ilin mafa'ulun ka san wani ka san balaga bai san koyi ba amma ya kiyaye hadisin kuma mai shi da dabiti ne rikewa ga abin da ga mai kafiya rike ya gaya wani shi ma ya gaya ma wani haka suke kuran sai ma ake addini ya da wadi ko wani bangare kama kama addini ba wace abin da Allah saka saka sani kace kai kaza a wani da ya gaba ya dawo ya balaga ya fasa ya waye ta kuma zai shiga aka ka mutu maka ka ka kawara ya ka mutu maka ya ka kare ilimin zaka addini aiki da mutu ka kare ma iyawa ko ma ka fara kin baka ji ma zaka mutu amma abin da ka sani kai bakin kokarin kawa addinin Allah hidima haka suka hada addinin Allah kurin bakin ko bakin kurin shi kurin rike zai wani ba marke maki rike washi amin shaida in yi rubuta bai bari kuma da mini kuma majalisa rake rubuta yake sai ga wani shi ma ga takarda ta kaza kaza sai rubuta shi ma ko rubuta shi ba kiya maki ba ba duk suke har da wata kawa akwai kan ana kan David ne amma bangaren rubutu ne ba ka bai kirki ba rubuta kullum tashi a rubuce tabbata rubuta shi kuma ya rike kai shi bai wasa da shi iya cikin malaman hadisi na kama shaida a duniya suka ma Allah addinin Allah hidima ya ce kenan ilimi wanda aka yi amfani da shi awwaladin sani'in ya da'ula ko kuwa kabar ɗa na gari ka ɗan man zama da a ce ɗa na gari eh ɗa na gari eh ɗa na kenan ɗa na ƙwarai wanda zai daga ma addu'a wanda kuma addu'a tana tasiri ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ɗan shi a lahira za a daga ma bawa daraja a gidan aljanna darajar da amintu shi bai ita zai mamaki ce an na li hada ya rabbi ya Allah daga nan wani daraja daga nan daga nan samun daraja tabbata daga ina an na li hada ya rabbi daga nan samun matsayin ya san bai da shi amintu shi ya bashi ya bashi labari ce bistighfari wala duka lak dalilin neman gafara da ɗanka yake maka aka baka wannan matsayi kunga yan wa'ana iya da muhimmanci kwarai ka amanta da uwaye cikin addu'o'i a kowane lokaci da ba su abin suka bari a bayansu kamar mu kamar ɗiyansu shi ne ba abu kuma Allah iya ba babanka daraja da bai da ta abu shi dalilin neman gafara haka Allah annabi ce za a daga bawa daraja ƙololuwa zai yi mamaki Allah ya wani daga ina Allah daga ina kamar daraja dalilin neman gafara da ɗanka ke maka amma magana ba fida'o ba mai fida'o kan shi ma a takafar Allah takafar Allah kan shi ma a takafar kan ka ba shi kuɗi ba shi ba a kawo abu baka da Allah maka fili abi Allah maka fili warhamu shine kama baka adda alama ka filli abi ko alama ka filli ummi babata alama ka filli ummi alama ka filli haraha warhama ko uwa duka uwa ne alama ka filli walidayya alama ka filli huma warhamhuma Allah ka jika uwayena Allah ka jika gafarta musu kenan kama uwayenka addu'a kai tsaye amma asaka nace asaka asaka filli Allah dubu no kai kankawa ka ba wani kudi yama ya tafi dubu saba'in yama babanka ba babanka yau ba kai kai shema asaka filli asaka filli ba ba ba ba gwaje babanka ce astaghfirullah me astaghfirullah ina neman ina neman gafara ina neman gafara ina neman gafara Allah shike neman gafara Allah kuma ka bashi kudi kurin abin za ta ce ka mm ina ce wallahi dan haka kurin mutun yama kenan neman gafara ake ma uwaye tana kai mu ma'aifa gidan aljanna ran lahira kenan ka amanta da uwaye a jan addu'a kuma ka musu da kanka ko kai sadaka dole ka wallahi kun akwai wata ce kurin amma kaka mani ga wani malami ba ka ba kanka kama babanka addu'a malami ko yana ko ma inda ake yi malami bai bai cikin garin aikin da ne kai tsaye annabi ya ce an Allah ya gama aikin da da uba kai mai sadaka inda hali ka gina rijiya ka gina makaranta Allah kama uwaye na ko kuma ka masa addu'a kai tsaye Allah maka fili ummi ko Allah maka fili abi shine da amfani uwaye muna fata Allah tamke mu da kula da uwaye da masa addu'a ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله قدر